بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau asabar 20 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya je da goma a watan Januwari 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Ummatul Ahkam muna cikin kitabun zakah hadisin abu sa'id al-khudri insha Allah za mu ƙara karanta wannan hadisi a gaban farko na hadisin da ya magana akan zakka na kuɗi sai mu tattauna matsalar insha Allah mala yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة abu sayyid al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sadaka babu zakka a abin da yake kasa da ukiya biyar na kudade wala fi ma duna khamsi zawdin sadaka ko abin da yake da kasa da garke biyar na raƙuma sadaka babu sadaka babu zakka a kansu wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaka ko kuma abin da yake kasa da wasaki biyar na kayan da ake aunawa na hatsi sun ma babu sadaka a kansu a sati da ya wuce sati biyu baya da ya wuce mun karanta wannan hadisi mun tattauna mun shafa kan wasu daga cikin masail da ke a babu insha Allah yau za mu tattauna a kasancewar shi a cikin asahihai ne akwai wasu hadisai da ake bukatar su amma kuma da yake bai cika sharɗin su bana Bukhari da Muslim ba su kawo shi ba da haka shi ba ya takaita mana nan saboda ka mun shiga wasu daga cikin littattafai saboda mu kawo mu cika shi babi din insha Allah ta'ala za mu fara da fadin sa laita fi maduna khamsi awaqin sadaqa da abin da yake kasa da ukiya biyar na wato zinari ko azurfa to babu wato babu zakka a kansa kamar da muka faɗa a wata lokaci awaq jami'i na ukiya ukiya kuma shine wato dirhami 40 dirhami 40 shine ukiya ukiya ɗaya kaga ukiya biyar arba'in sau biyar zai zama ɗari biyu kenan su kuma a zinarai da wato zinarai su kuma abinda manzana ya faɗa shine wato zinari ashirin dinari ashirin su ne kowane za a fita da rabu'ul ushir rabu'ul ushir shine ko dai ɗaya bisa arba'in ko kuma biyu da ɗigo biyar a cikin ɗari shi ne kawai abinda ake fitarwa na zakka asalin cewa za a fitar da wato a cikin dinari ashirin ko kuma dinari ko kuma dirhami ɗari biyu hadisi da ya zo a wani babin hadisin ɗaya daga ciki ya zo a cikin al-bukhari sahih al-bukhari da wasu su ya zo cikin sun kusan nema muhammad ya zo cikin sunan abi da sauransu hadisin sumama ibn abdullahi ibn anas ibn malik daga kakansa anas ibn malik a cewa abubakar siddiq ya rubuta mishi cewa inda hadhihi fara'idu sadaqa allati farada farada farada rasulullahi 'ala almuslimin wadannan wato a hukunce hukuncen zakai da da Allah ta'ala ya wajabta shi wanda wanda Allah ya wajabta shi ya fallanta akan wato musulmai ya faɗi dogon hadisi hadisi ne mai tsawo kusan a shafi daya da ma wani abu to amma dai bangaren da ya shafe mu shine inda maza Allah alai yake cewa wa firqa rubu'ul ushur a abin da yake azurfa shine a fitar da wato 1 bisa 40 fa idza lam yakun al mal illa 90 wa 100 wa 100 dirham idan zama kudin bai kai ba ya kai 190 ne kawai da wani abu bai karasa 200 ba fa la fi ha shay'un babu komai akan wannan dukiya illa iya sha'a rabbuha sai dai idan mai dukiyan ya ga dama ya bada sadaka da tatawuhi amma ba wai wannan ba wannan hadisin na gaba na karshe shi kansa akwai ya da mafumi a wajen malamai saboda daga baya sun zo sun tattauna akan ana bayar da wato za a yi la'akari ne da kima ko za a yi la'akari da adadi kaga nan magana adadi ya faɗa a ƙarshe ƙarshen nan ya ce in ya inda zai gaza bai kai ɗari biyu ba to ba za a yi ba za a yi zina da shi ba to kima din ne ko ko a awon ake ake lura da shi game da shi wannan zakka na annaqadain az-zahab wal fidda wannan shine hadisin da yazo hadisi ya tayi bukhari hadisi na sahihi cewa maza Allah gashi ya ya faɗa cewa azurfa ya ta kai ɗari biyu za a fitar mata da rubul ushur rabi da kuma wato zinari zinari shi hadisin yana cikin musannaf na abi shayba da kuma asalinsa yana cikin kuma wato sunan abi dauda yana kuma cikin kitabul amwal ibn zanjawiya hadisin abu saka sabi'i amr ibn abdullahi sabi'i daga asim ibn damra daga ali bin abi talib bin manzo Allah ya ce laysa fi aqalli min 20 dinaran shay'un babu abin da yake kasa da dinari 20 wani abu da abin da yake kasa da dinari 20 to babu sadaka babu wato zakka wafi ishirin dinarin nisfu dinar in ya kai wa dinari ishirin za a ba da rabin dinari wafi arba'in dinarin dinarin in ya kai kuma dinari arba'in za a ba dinari ɗaya dinarin fa ma za da fi mil hisab abinda kuma ya ƙara to gwargwadon abinda ya ƙara din shi ma wannan faɗin maza Allah cewa abinda ya ƙara gwargwadon abinda za a ƙara shi ma yana da mafumi saboda akwai saɓani na malamai cewa idan misali ina da ne sha hudu ne lissafin ko to sai a zamu zai sha hudu da rabi rabin nan zan ba da zakan biliyan sha hudu ne ko zan zan shiga da wani rabin cikin biliyan sha hudu sai a buga shi ya zama ɗaya bisa arba'in cin da cin to akwai saɓani na malamai mu malikiya in an je an duba shi kansa mai risala ya yi amfani da wannan gaba na wannan hadisin fama zada fa bi hisabi ma zada fama zada ala zalika fa bi hisabi ma zada yaji mai risala abin da ya ƙara to gwargwadon abin da ya ƙaru akwai ahnaf da suka saba to kowane zamu bi wato daki daki mu ji abin da maji ra'ayin kowa wannan ijma'in malamai ne game da yadda matsalar nan ya faɗa ijma'in malamai ne wannan galibi saboda abin da sa ka kawo waɗannan hadisan saboda zaka ga wasu littattafai na malamai galibi sukan faɗi cewa wannan ijma'i na malamai na wato gidan musulunci ba gida gaba za ka ga kusan hadisan ba kowa ne san hadisan da matsala ya faɗa kuru-kuru cewa ga shi yadda za a yi ba to kuma kaga wannan sako da shi abubakar ya aika ai farko cewa ya ga abinda maza Allah ya fallanta kaga ya tabbata gami da azurfa gami da kuma dinari shi ma hadisin hadisi ne hasan saboda asu ibn barra al-kufi hasan hadisi ne bal ma yana da mutaba daga al-harith al-a'war inda al-harith al-a'war ya da dan mangan da malamai suka yi magana a kansa a sanan kuma wannan ijma'i ne na malamai ijma'i ne na malamai baki daya cewa wato ba a fitar da zakka sai abin da yake kasa da dirhami ɗari biyu ko abin da ke ƙasa da dinari ashirin wannan ijma'i na malamai kusan duk malamai wannan shi ne abin da suka faɗa ba a san ma wanda ya saba ba in kai aka je aka duba su ash-sha'bi ibn sa'id al-hasan al-basri ibrahim an-nakhai al-hakim ibn utayba abba ibn abi rabah can makka ibn jurayj su ma dai a makka malaman hijaz makka da madina su ma imam malik sauran mutanen sham su al-auza'i wannan duk kowa abin da yake faɗi kenan saboda haka ko da ma babu nassi to wannan wani abu ne da wato yan baya suka karba da yan daga wato na gaban su daga ya daga cikin abin da ake cewa talaqahul khalaf an salaf salaka ya zama kiyasi baya shiga ciki imamu shafi'i yake cewa la a'lamu ikhtilafa fi an fi an laysa fi dhahabi sadaqa hatta tabluga 20 fa idza balagat 20 mithqala fi fi zakah yake cewa ni ban san wani sabani tsakanin malamai ba cewa babu zakka a dinare a zinare sai in ya kai sai in ya kai ashirin amma idan ya kai ashirin to kuma wato akwai akwai zakka a kansa abu ubaid alqasim ibn sallama cikin kitabul amwal shi ma haka ya fada yace fa hadha laqtila fi bainal muslimin wannan babu sabai tsakanin musulmai baki da a ibn al-munzir shi ma ati al-awsat yake cewa ajma'u ala anna adh-dhahaba in idha kana 20 mithqalan qimatuha 200 dirham anna zakata tajibu fihi wa ajma'u ala anna zakata idha kana aqalla min 20 mithqal mithqalan ولا يبلغ قيمتها مئتي درهم الا زكاة فيه to kaga wannan Allah zakata fiha to kaga wannan yana Allah maka dalilin sa Abubakar Siddiq ya yi wanda suka ibada zakka saboda ba wani abu ne wanda wai daga bayan mutane kawai suka tsara ba wani abu ne da manzo Allah shi da kansa ya gaya ma al'umma ga yanda za su shi yasa a lokacin da wasu daga cikin sahabbai irin su Umar dan Khattab suka tawa ba da Abubakar ce zai yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai suke cewa ya zaka yaƙe su bayan maza Allah ya ce wato umitu an buƙatar nasa hatta shahadu an la ilaha illallah biyu suka faɗa asau mini dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah sai shi aka ga ce sai da hakkin musulunci ya faɗa ce sai da hakkin musulunci wannan kuma hakkin musulunci ne dukiya hakkin musulunci ne wannan saboda haka wato da wani zai zo ya zo ko da bai san wannan hadisan ba amma ya zo ya ce shi ba zai bada zakka ba ko ta al'umma ce ita ba ta bada zakka ba to ya halatta in akwai daula ta musulunci a je a yaƙe su sun bayar sai sun bada shi saboda duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakatu kuma so yake shi zai dauki wani bangare da tafi ya bar wani bangare da tafi wani ya daga cikin abin da ba malamai ba su sabani akan sa ba sannan kuma daga cikin abin da malamai ba su sabani akan dukiya ba dukiya da kuɗi wannan shine ba su sabani ba akan cewa duk dukiyan kuɗi sai idan shekara ta yi sai in shekara sai in shekara ta yi ma wannan kuɗin naka kawanya ko da ya kai wannan lissafi to sai kuma sai kuma wato shekara ta yi ma wannan dukiyar ta kawanya sannan wata zakar ya halatta ya wajabta a kanka shi ma wannan akwai wannan hadisi din ya ta sauna abi dauda hadisin shi dai wannan asir ibn barra da kuma al-harith al-a'war mazalla yake cewa laysa fi mali fi malin zakatu hatta ya'ula alayhi al-hawl ali ibn abi talib yake rutuwa daga manzo Allah cewa babu wato zakka a dukiyar da wato shekara bata yi ma wannan dukiyar kawanya ba sai ta zagayo wani ana maganar wato dukiya da muke kashewa kuɗi da sauransu ba ana magana na hatsi ko na abin da ake shuka ba wannan kuɗi su daban insha Allah za mu zo kan wannan to sai mun dawo kan magana mu na cewa idan aka samu ya dan karu da dan wata dinci ne muqaddara ba ce miliyan sha hudu da dan dubu ɗari da ya karu kaga dai ai ba bai kai wannan abu din ba to idan ya karu ya za a yi za a bar shi ne a ce shi wannan abin da ya karin ba za a kirga da shi ba ko ko za a hana shi a gwamna za su ne baki ɗaya sai a fitar da wato jimillar majmu na abin da ake fitarwa 2.5% biyu da ɗigo biyar ɗin nan haka za a fitar da shi to wannan malamai sun yi saɓani jimhurin malamai sun tafi akan cewa fa ma za da mabi hisabi zalika saboda wancan hadisin da muka faɗa a baya hadisin Ali bin Abi Talib da sauransu cewa duk abin da ya karu to haka za a yi wannan lissafin da wannan abin da ya karu shi kansa in ba wannan duk shine wato a yi masa mazahib a talata kusan su ne abin da suka faɗa imam malik imam shafi imam ahmad amma imam abu hanifa ya saba ya saba sai yake cewa a'a duk abin da ya karu ba za a fara wato karawa ba sai idan in azurfa ne in ya kai wato azurfa arba'in in kuma dinari ne sai ya kai hudu wato sai ya kai kumusi kumusi kenan kumusin nisabin to shikenan daga nan sai a fara karawa kaga kamar yanda ake yi in an ce a dabbobi in yi sun kai kaza sun kai kaza a yi a kara to shi haka ya dauki abin misali tsakanin alwaqas da ke tsakanin wannan nisabin da nisabin kaga ba a kirgawa misali tsakanin biyar in je shida bakwai zaka ta bada na biyar ne sai in ya kai wannan goma na sadaka za a ci gaba da zaka ci to shi haka ya dauke su haka kuma dai shi ya saba da yan magana kuma abu mamaki hujjansu da suke yi hujja su a hanaf a cikin tafansu da na gani shi ne wato wani murtala hassan basiri hassan basiri yake cewa umar ya taba aikawa da sako zuwa abu musa al'ashari cewa ya ce mashi maza da alimi a tanin tafi kulle arba'in dirhaman dirham da abin da ya karu a kan wato dirhami wato ɗari biyu to da abin da ya karu to in ya kai arba'in an kada shi dan ɗari biyu to sai a dinga kowane arba'in arba'in a dinga fitar dirhami ɗaya a haka har ya kai ya kai nisabin gaba to shi kashi wani asalin shi ne da'ifi ne hasan basri bai riski umar dan khattab ba a zamanin umar aka haife shi ina ma zai riske shi a zamanin umar aka haife shi gabanin ya rasu dai bai yi ma yi wayo ba to kaga ba zai yi a ce ma ya ma ya fahimci wani abu ba sai haka dole ne wani ya gaya mishi kuma marasai lasun basri yana daga cikin marasin da ba a ce karɓa ba kawai ya sake ruwaya bai faɗi wa ya gaya mushi ba to yana daga cikin abaful marasil a wurin wasu daga cikin malamai a sannan kuma ya ya ma wato ya sa abu hadisi ya sa abu hadisi ingantacce hadisin ali bin abi da yake fitar daga manzo Allah manzo Allah ta ma zara fi hisabi zalika saboda abin da yafi inganci a maganin malamai shine duk abin da ya karu to da shi ne za a hada sai a buga shi misali idan mutum na wato ya samu duk ɗari biyar a kai to ba ɗari biyar ɗin zai ce zai bada zai bada wato zakan da shawun ne kaɗai ba a'a da dubu ɗari biyar ɗin zai haɗa daga baya sai a buga sai zo ɗaya bisa arba'in ɗin ɗaya bisa arba'in ai zai ɗan ƙaru dole to a haka za a fitar da shi wannan shine magana mafi inganci kusan fuka hawan amsa da yawa wannan shine fatawansu to sai kuma magana ta gaba shine wato shi wannan dukiya na kuɗi da muke fitarwa a zahab da alfibba da kuma su kansu ko dai alfazahab alfibba kafin maganar kuɗi shi shi kima ake fitarwa wato adadi ko kuwa ana fitar da wato wazani ne wazani shine ma'auni kaga mazala a wannan hadisin cewa yayi hamsa awaqid kaga wannan ma'auni ne a ɗayan wajen kuma sai ya faɗi cewa a wafin rifqa rub'ul ushri fa idza lam yakun al mal illa 90 wa 100 wa 100 dirham falaysa fiha shay'un illa in sha'a rabbuha yake cewa inda zai je ya gaza bai kai dalilin nan ba to kaga sai faɗi adadi ya faɗi ya faɗi adadi saka malamai suka yi sabani a haka galibin malamai jumhurin malamai akan cewa wato abin da ya kamata a duba shine wato wato wazani shi wato ma'auni ne kai wani ya zai zama shi abin da yake zama girman kwallala a wajen su a wancan garin ba daidai yake da girman kwallala da nauyin kwallala a wancan ba wato ila zai zai zama akwai wani dan abu da za a yi haka yadda aka sani a lokacin nan ai aka sha bayan da ake buga su zinarai din zinaren wancan da wancan yana bayan ina jin ko amma yanzu haka yake ana faɗin cewa na na Dubai da dan bambanci da na sai ina ne da na Makka ko da na Saudiya za ga akwai dan bambanci saboda haka ana iya samun bambanci amma in aka ce ba wuri to kaga yanzu an riga an yi mawa an killace abin baki da inda abu ne guda daya saboda fata sai hamsu awa nan to amma wasu daga wannan shine maganar galibin malamai amma akwai magana ta ibnu taymiya da ya huda da wancan hadisin da muka faɗa da wasu daga cikin malamai suka ce a ai izina da adadi sai manzo Allah ya ce in in biya gaza 200 to shikenan babu zakka kaga nan adadi ya faɗa sha izina da adadi wata ila al-aqrab shine wato zama adadin shi za a fara izina da shi sannan kuma sai wazani wazani sai a cika shi da shi da amfani da su duka guda biyu da ba zai yi duka adadi din da wannan ana iya samun kaga adadi din kaga wani lokaci in ya gaza akan wazani to shi kenan sai a fitar zakkan haka wannan ya zama maslaha ga su masu masu masu wannan wanda za a ba zakka din a wannan da dai yanzu bai shafe mu da yawa ba bari mai magana abin da mu ya shafe mu tunda kuɗi galibi mu na takarda shi ya abin nan shin yanzu in aka samu zakka ina da dirhamai ɗari kun ga ɗari biyu ne ai dama misalin zaka ko ina kuma da kuma dinarai goma a ashirin ne shi kuma zai iya hada su duka guda biyu in na hada duka guda biyu shike zan da zakka guda daya sai da kuɗi ne ai duka suna da jami na naqariya cewa kuɗi ne da kashewa ake yi a wataƙila ba wani in aka ce ba zai yi baka ga ya koma duk kuɗin da ake na rarrabawa wasu akwai su da hila to yaya za a yi haka zalika ina da kuɗi a miliyan sha hudu na najeriya ga kuma riyal ko kuma dola ina dola da zan sami magan dola dola kuma ina da kudin da shi ma ya kai wannan lissafin zakka zan hada su ne guda biyu in hada wani dola da wato naira na da sun shekara amma in na bar dola dola ta bata kai shekara ba in na bar dola ta ta shekara amma in iya wani adadin ne ita bata kai misali ba kamar da idan na kai in na bar naira ta ina miliyan bakwai nake da shi kawai wato shi uwar kuɗa wato ruwan kuɗin bai kai ba amma idan da zan haɗa su duka biyu to zai kai to wanda ya halatta in haɗa guda biyu wajibi ne sai na haɗa ko kuwa a ba wajibi ne sai na haɗa ba a gami da zinari da azurfa wanda malamai su yi saɓani cewa idan ba su kai ba mu haɗa su saboda su kai ɗin wasu daga ci suke cewa idan jinsin ya riga bambanta wato zinari da azurfa to bai kamata a haɗa ba in ji wasu daga cikin malamai suka ce kar a haɗa saboda ai maza Allah ba wato da manufa ne ya raba su da manufa ne ya sanya wata ɗari biyu azurfa wata kuma ashirin zinari in ka haɗa su kuma kaga ai ka haɗa abin da maza Allah ya raba su ko akwai hikima da ya sa ya raba su suka ce faraka kuma bai kasu din maza Allah ya raba su ne da dalili wannan shine maganar shafi'iyya shine maganar Muhammad ibn Abi Laila shine magana Hassan ibn Salih ibn Hayy daga cikin manyan malaman Kufa shine kuma magana Sharik ibn Abdullah al-Qadi shi ma malamin Kufa kuma riwaya daga Imam Ahmad kuma shine fatawa Abu Thawr da Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam kuma ne shine fatawa Ibn Hazm al-Zahiri da Mazahiriya baki da Imam Shaqibi duk da Maliki ne amma sa'an malamin al-Hadith Imam Shaqibi a cikin Abu al-Bayt an duba zaka ga shi ya saba wa Malikiya anan yana cewa a'a tunda wannan jinsi ne daban to yana ganin kar a hada shari'a ta raba sai da dalili kuma wannan shine ikhtiyarin ibnu usaymin shi ma yana ganin wato azurfa da azurfa da bambanci jinsi idan sun rabu na kuɗi da kuɗi to da bambanci wannan kar a hada su sai a tsaya kowanne a a fitar mishi da zakarsa nashi na musamman amma malik ibn anas yana cewa a hada su saboda akwai abin da ya hada su abin da ya hada su jami'i da abin da shi na kadiyya ai duka kuɗi ne duka kuɗi ne kuma wato manufa ɗaya suke suke suke ake ake wato cimma da su ɗin duka guda biyu kuma wannan magana magana sai ita ce magana na al-auza'i limamin mutanen sham ita ce magana ta ta abu hanifa ko magana ta riwaya ta daga imamu ahmad kuma shekh ibn baz kuma wannan shine zaɓin sa shi shekh kaga ya saba da shi ɗalibin sa ibn usaymin ya saba kuma ya saba da ɗaya daga cikin riwaya da ake da shi a cikin mazhabin su mali hanabila saboda suka ce ai kaga ijma'in malamai ya kulla akan cewa za a iya hada wato wajibi ba ma wai ba ma za a iya ba wajibi misali wanda shi ciniki yake yi kadara ne ke yake da su na sayarwa to kadarorin ga su in aka tara su aka musu kuɗi sun kai da sabon zakka to da tunda sun kai da sabon zakka idan mutum in zan fitar da su suka ce to dole da kuɗin hannuna nan da kuma shi wancan kadaran da nake sayarwa nan da su zan hada in zakka wannan ijma'in malamai ne ba wanda ya saba akan haka ne to in haka za a yi to kaga dan yanzu za a ba za a hada wato abubuwa guda biyu kuɗi da kuɗi ba wannan shi man ba da aula a hada su ji iji malamai sannan kuma suka ce saboda na kadiya saboda kusan manufansu daya masaru ma wahid dan me za a raba su wannan dai kusan shi da maganganun su shaka babu dai abin kamar ya fi ya fi zama al'ahwa a ce mutum ya hada ya zo ya raba ya zo ya tashi a cikin tutan masu yakni duna zahaba wal fidda ai ubangiji ya ce yakni duna zahaba wal fidda guda biyu ya hada ba baki da to kuma wannan kaga za babu kulle kofa na wato yan tahayuni wasu yan dabarbaru wani wani ya fahimci haka to kaga sai ya dinga ba shari'a wani za mu dede eh sai sai dan yi ta yarda ba ta yarda ba ta saboda ya kare ba kare fitar kaga amma kaga idan muka ce a duka fitar duka hade su to kaga wannan ya fi ya fi alheri to sai kuma magana akan wato dukiya na takadoyi na tijara kadoyi da ake kasuwanci da su yayin da mutum zai fitar ijma'in malamai kamar da na faɗa zai hada da kullum ke hannunsa ne illa iya kare malamai suna da sabanin cewa a shi wannan kadarorin da nake da shi kaga kadarori wani lokaci sai an zo an saya kana yi tarar wato motoci na sayarwa ka ga kayan wata shida ba a saya ba ko kayan shekara ɗaya ba a saya ba to idan ka tashi zaka saya duk shekara tun da wannan ka aje ka taraje sayarin ciniki sai ka san duk shekara ka san musu da zakka ko kuwa za ka bari ne sai lokacin da Allah ya kawo kasuwa ka sayar shi ke suka fi mutu zakka na shekara ɗaya wannan magana ce ta malamai duka amma dai a dai fahimci cewa yayin da dai za a fitar da zakka na wato su urdu tijara irin wannan to ana hada su ne duka guda biyu da kuɗin da ke hannunka da kuma shi wannan urdu tijara a haka za ka musu hukunci ba cewa za ka yi wancan su urdu tijara daban ba wato kadawoyinka daban motoci da kake sayarwa daban su kuɗinka daban ba a'a ba haka za ka yi ba wannan haɗe su za ka yi wannan ijma'in malamai ne الخطاب ينتي وفي معالم السنن لا أعلم عامتهم اختلفوا في أن من كانت عنده مئة درهم yace ban san sabani tsakanin malamai ba cewa duk wanda yake da wato dirhami ɗari wa indahu ardun litijara yana kuma da wata kadara da yake ciniki da ita isawi ne ya ta dirhami wanda shi ba ya kai dirhami ɗari wa halal haulu kuma shekara ya mashi kawanya anna ahadahuma yubammu ila al-akhir wa tajibu zakat cewa ɗaya daga ci za a hada su duka tare ne kuma zakan ya wata ba kan su ba zai zai ce wancan bai yi ba wancan bai yi ba wancan bai kai ba ɗari ne wancan ɗari ne a haɗe zai duka kuma ko da ba duka sun kai makadara wancan ya da wato na sha hudu cash sannan kuma yana da kuma mutuntarsa duka da yake da shi da abubuwan da yake sayarwa to duk abin da ke sayarwa na ina shi fitar da zakka duk sai ya haɗo su duka ya musu ya musu gwajen kuɗin su ya musu kimar su da kuma kuɗin da ke hannun shi sai duk ya buga a lokaci ɗaya fitar da ɗaya bisa arba'in in dai an samu ƙawanya kasan da ya kai daga jin wannan kasan wato zakana da ana yin shi daidai kan da watakila da an da an fita cikin abubuwa da an samu tababun al-ijtima'i tababun al-ijtima'i wato a dinga tallafa mu juna to amma dai an ce ma mu wa dai talaka mu da namu Allah shirya mu ko ibn qudama ya ce la na'lamu fi ikhtilafa ita ba ta kari akan wannan ba kuma wato al-kamal ibn huwa wa sifatul qadir shi ma haka ya faɗa wannan duka sun faɗi cewa wannan ijma'i na malamai babu saɓani amma kamar yadda na faɗa idan aka tashi za a fitar da su ne a lokaci na shekara daya wannan da insha Allah za mu zo mu magana yanzu akan akan bashi sai mu haɗe su daga dan malikiya kusan sun haɗe su baki daya akan akan wannan abun saka wannan kamar zan iya bada bashi ai kun san ina sana za a bani kuɗin ko akwai wanda kuma ba na sana za a bani akwai wanda za a ga kawai wannan ya ci dubu sai ce to ba zai baka ba to dole sai na tada zakka din ko ba dole sai na tada zakka ba da kuma shi urdu tijara din ya za a fitar da shi to amma akwai abin da kuma da muke tattaunawa anan yanzu misali shi ne mai sai da motoci a motoci ta sun kai nisabin zakka da ya tashi zai fitar da zakkan nan kuɗi zai fitar ko ko yana ja ma in ya ga cewa shi wataƙila in ya ce kuɗin bai da ɗan yanayin kuɗin a wurinsa sararin kuɗin kuma ga shi shiya da kadarori kadara ne da shi in aka ce fitar da kuɗi shi kuma zai shiga matsala to dole sai kuɗin zai fitar ko ko a zai iya ɗauka a cikin motocinsa abin da take wannan ƙimar wannan one over fourteen nan ya fitar to wannan shi ma malamai sun tattauna akan wannan malaman malikiya shafi'iya hanabila suka ce kuɗi zai fitar dole sai dai zai samu kuɗi ya je fitar to amma ana iya samu masu musai da kalori irin wannan wani lokaci takan shekara manyan kalori ne takan shekara wani lokaci fiye da shekara ma wani lokaci ka gama kafin ma a samu an abubuwa sun tsaya har ma yanzu da ake dan hado manyan manyan da EFCC kaga nan da abu ya tsaya ka ce zai fitar da kuɗin shi kuma ai gwara gwara ka ce fitar da kamfanin shi wato kadarar shi za wasu daga cikin malamai suka wasu daga cikin hanabila kuma wannan shine kasayarin ibnu taymiya kauli ya hanabila yake cewa a a duba maslaha a duba maslaha a ga ne ya fi zama al-aslah idan ya zama cewa al-aslah saboda shi ma zai kamata a fitar da shi ba kamar yadda bai kamata a fitar da wanda zai karba ba to shi ma aidi yadda za a yi saboda addini an gina shi akan labara la zirara ko ba za ya ce la jalaba wa la jalab akan zakka din cewa wato kar a yi abin da za a kunta ta shi mai bada zakan ka kuma abin abin da za a kunta ta mu su masu karɓar zakka to kaga duk bai kamata a kunta ta mu juna ba saboda haka idan wato ya zama shi abin da kuma sauki ya bayar a wancan a wannan lokacin shine ya bada a'yanul uruq wato an daurin wato shi kadaran da yake da shi wato in yace zai bada kuɗi zai takura to a bashi ya bada wannan ba yayi ya dauko ta irin mota haka ya bayar wanda in kudi zai bayar wata kila amma tunda mota ce kyauta ba ya bada ita kasan wani kadana na mushi saukin bayarwa kudi na mushi wahalar bayarwa eh to in haka ne babu laifi musamman in akwai wato maslaha rajiha inda ibn taymiya kuma wannan magana ta shi kaga tana da wato wannan kwarai da gaske to sai magana akan zakka akan afwan addiyun ba su suka akwai da zaka shi sana'arsa dole a sana'arsa ya gina ta ne akan wato shi abin ya zo masa kuma in ya zo shi ma ya ba wani bashi haka za ta raba kuma a cikin abinci a haka to kuma ya za a yi za a zo ne daga baya in aka ce za a fitar za a fitar a gwanda in ya ba ka ka bashi da kan afon ka bashi bashi ba ga alama zai biya ba ya ma gudu za ka tabbatar da zakali haka dan kana ba da shi a gaibu ko ko a'a malamin ta da magana guda biyu akan wannan sun yi sabani akwai wanda suka zo ta zakka suka ce ai al-ibra shi bil mal bil mal shi abin da abin da shi da dukiya da to amma ko da kun ce da dukiya ya kamata a kula cewa ai kuma shi abu da irin da dan da tozar ta kuma wani makudi ba saboda haka wannan malamin suka ce a raba ta kala guda biyu akwai addiyun al-marjiyatu ada'uha wanda ake tsammanin za a baka kake tsammanin za a baka wannan abokin cinikin ka ne ka san ba zai ba zai yi ya gudun maka da kuɗi ba tabbas zai baka kuɗin ka sai suka ce to wannan shi sai ka biya akwai wanda kace akwai wanda yake kuma kai baka da baka tsammanin cewa za a baka wani kaman kaman da ya ce bilis ma dai to wannan shi da yawa daga cikin malamai suka yi dauki maganganun da ake rubutawa daga wasu daga cikin magabata irin su Ibn Umar irin su Aisha da wasu daga cikin malamai cewa babu zakka akan dukiyan bashi suke cewa wannan ita ce ma'anarta wacce take ba baka tsammanin kuma za a baka amma wanda take marjuul ada za a baka to wannan hanaf da hanabila suna cewa wannan wajibi ta kafin zakka kuma duk shekara ba sai ka san musu zakka inda kuɗi ya kai tunda dai ka amana za a baka illa iya ka kana da dama in ka ga ba zai baka ba ka je ka sanya za ka yi sai kun kuma har ya fara maka runto mu ma bala yana maka runto yana maka runto har ka fara jin cewa ba zai baka ba to wannan kuma wata magana ce daban wannan wata magana ce daban to amma su malikiya ba cewa suka yi wani shekara ba mazhabin malikiya ya sauki a wurin nan kusan malikiya imam malik daga cikin niza ta fikihunsa wato fiqihunsa wajen mu'amalan hada-hada na kuɗi ko mu'amalat ko kuma waɗannan abubuwan zakkan nan imam malik Allah ya masa tawfiqi ba karami ba daga cikin ma wato inda yake zama bambanci tsakanin shi da sauran malamai kenan saboda shi waɗannan ma'amboyi na hada-hadan kuɗi a madina ya tashi su kuma yan madina a fita suke abinsu shi kuma in je leƙa ga suke yi shi kenan sai ya rike yarin haga rike karatu su kuma waɗancan ana ɗaya gari ba su ba a ganin suke ba saboda haka a sun dosa wato hadisi ɗaya kaga a ta hanta shi wata ila hadisin ma ba ku gane shi ba saboda haka da yawa za ka ga malamai fuka hau manya ba za ka ga kusan idan aka zo ɓangaren mu'amalat da kuɗi har wani isra'i bankin da kuke gani kusan galibin al'amari an ana buƙatar ya zama abu ya tafi da kyau to sai an je mazhabin malikiya saboda wato ma malik da shi da mutanen madina imamu shafi'i shi ma kaga yana tare da malik a galibi a abubuwa irin wannan za ka ga wato mazhabin nasu ya fi ya fi wannan to shi imam malik abin da yake faɗa yace eh to ba za mu ce maka ko sai ka bada wannan zakkan a duk shekara ba saboda akwai cutarwa sai dai mu faɗa maka cewa a'a yanzu dai ka cika wata ba da ya shekara ba to ana ana binka duk ran da ya baka ko ba ya shekara uku ne to da ku sai ka cire zakkan shekara daya saboda ai wannan shine abin da watakila da an baka in ka fitar da kan kafin wani shekara za ka hidima aka hidiman ka da shi da kuɗin to kai za ka mutu ya fitar da wato zakan shekara daya kuma wanda shi ya zama al'ahwar gaskiya an ba ka ba aka ce waye ta fitar da fitar ba sai cinye mishi dukiya kuma kuma shi wata bai bashi ba kuma wata bai bashi ba ya ta cewa zai bayar zai bayar kuma tsammanin zai bayar dan gashi suna hudda tare da wasu Allah ya musu saurin bashi kuma ba wani da iyaka ba ne kace in ya ka shekara biyu to yayi lungu a wani kawai za ka shekara biyu ba za ku yi amma zai iya baka ya danganta da yadda girman sha'anin ma'amalan ku a tunda runtu a wajen masu kuɗi ba shi da runtu a wajen talakawa ba runtu a wajen talakawa dai aka dan fitar da biyu ayi runtu ko shi kwata daya su wajen masu kuɗi kuma ɗaya shi shekara biyu ma ko uku ba da sai ka ga an kawo ma a ce half of the ticket kusan shekara biyar to aka ga wannan su abun nasu suna da wannan sannan kuma suka ce idan wanda kuma yake shi ma a yake irin hada-hadan kuɗin yana zuwa ne ya tafi yana zuwa ya tafi duk in ya zo kuɗin zai bayar ya bayar can ya bayar can ya bayar can ya bayar can sai a zo an kawo shi kuɗin wani lokaci galibi shi babban dila ne mudir ne na harkar hada-hada kudin baya tabbata a wajensa suka ce to irin wannan shi ba to idan lokacin biyan zakkan ta yi ya riga tabbatar shekara ta mashi kawanya to shi kenan sai ya kirga abin da ke hannun shi da abin da yake jin cewa yana hannun mutanen nan sai fitar da majmu'in zakkan su baki da total haka ne ba zai ce abin da ke hannunsa ba kawai ko kuma ya ce abin da ke hannun mutane kawai zai hada ne duka guda biyu fitar da tsaye bisa arba'in suna dai dan akan mazhabinsu malikiya na cewa ba fa ma zada ala zalika bi hisabi ma zada wa in qalla inji inji bi risala ah to wannan shine wato gami da gami da gami da bashi ah sai magana akan wato abinda malamai ke kawowa gami da gidajen haya gidajen haya ai su ma an tanaje su ne dan dan wato samun riba ko to yaya lamarin su yake gami da zakka to shi ne malamai a suke cewa shi wani gidajen haya idan a lokacin da ya je ginin aji sai bai sa kowa ba to wani babu zakka akan su ai ba ai haja ba ta karbu ba babu zakka akan shi hakikanin kadarar shi akarat babu zakka amma akwai zakka akan ujiran ujratul akarat kudin da ake baka saboda haka shi yanzu idan idan misali ya zama kudin da aka ba mutum aka ce misali yau goma ga watan januwari 2026 sai wani ya zo ya shiga gida ya ce to shi ba zai ba da wannan kudin ba sai goma ga watan januwari 2027 to amma sai ya ce shi yanzu ya samu kudi gashi bari ya fara baka da ya baka wannan kudin naka gashi kudin gashi ya kai miliyan sha hudu to ai shi kenan kawai wannan babu zakka akan sa tunda wannan ka ga shekara wata masa kawanya ba akan wannan kudin babu zakka haka zalika inda inda wato lokacin da ya bashi ya bashi ne kasar shekara daya daga lokacin da aka yi dijeniya amma idan lokacin da ya bashi sai sai lokacin lokacin da ya bashi sai wato goma ga watan Januwari 2026 ba shi shekara ɗaya ba to aka ba shi da zakka kuwa zai kirga ne daga lokacin da aka kille wajeje da nan ba daga lokacin da da da da da wai kudi ya zo hannun shi ba sai ai kudi ya riga zo hannun shi already shi kawai bai ai wannan ya kaman mai bashi da kake da ban za a baka shi wannan ma shi ya fi ya fi zama kai dan bashi tunda ai jinga ka sa shi gidanka ya zauna zai biya ka saboda ka tabbas ka san zai baka saboda haka idan yayin da ya baka wannan kudin shekara ta cika cif cif cif to kamar ajiye maka kudin da yi ya kai shekara to insha Allah za ka dauki da bisa arba'in ka bada wannan kudin wannan haka malamai suka faɗa wannan ibnu qudama shi al-mughni yake cewa wa alaihi zakatu jami'a jami'iha idza hala alaihi al-hawd cewa in dai aka tabi walau ajran darahu sanatayn bi 40 dinar inda zai ba da hayan gidan shi na shekara biyu da dinari 40 ba ka kaga dinari 40 ba ta zakka ba to shi kenan in ga shi zai kirga min min hilal aqdu daga lokacin zai kirga daga lokacin da aka da aka kulla wani yarjejeniyar ne cewa shekara biyun nan to duk shekara idan yayi to sai wa alaihi za wa alaiha zakatu jami'iha idza hala alaihi alhawd mutakar zuwa to shekara ta riga ta yi kenan sai wannan kawai dai inda inda za a samu shine wanda za a ga suna dan yi wa mutum matsolanci da sauransu wataƙila za mu je kuma maganar malikiya idan mutum ya zama har ya riga shi tsammani ga shi ya kasa koransu to yayin da wani kuɗin ya zo hannunsa shi kenan sai ya zama ya cire musu zakka na abin da ya zama shekara ɗaya ko abin da ya kama da wannan to wannan shine gami da wato gami da wato zakka na abubuwan da muke yi na haya na wannan bada mun faɗi ta shine dai abin da na faɗa cewa mu walikiya mun fassara magana cewa dukiyan kan tana hannun wasu mutane har ka da ka cire tsammani ba za a baka ba ko kuma kana tsammanin za a baka amma kuma an ta yin jinkiri suka ce to shikenan daga lokacin da ka karba sai ka karce ka wato ka ba da wannan zakkan na shekara daya kuma wannan da ya majalisa cewa shine magana Malik ibn Anas da ba wannan magana ta ce magana ce kuma ta Umar dan Khabbab kuma magana ta Hasan al-Basri ta Allah ibn Sa'd al-Auza'i daga lokacin da ka karba to kuma shikenan sai ka sayar da shekara daya saboda aka ce za ka sayar da na kowace shekara kamar da su halal da halabi lake faɗa za a ga kusan za a sami za a sami cutarwa ba dan karami ba to sai za mu shiga kuma matsala akan wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqa game da wato su dabbobi na dabbobi da ake kiwo su ma kusan suna da suna da irin tasu kusan hukunce hukunce din anan mazala ya fara magana da da raƙuma ya fara magana da raƙuma za mu zo insha Allah zan magana akan su sauran dabbobin amma kaga zaut kamar da na faɗa a satin ba a fitar da ba a cewa zaut a raƙumar za a ba su zakka sai sun kai biyar idan sun kai biyar to daga lokacin ne za a fara ba da zakka a kansu kuma su bambanci tsakanin tsakanin wato tsakanin su na wato na kudade da su waɗannan su al'aukas ɗin al'aukas ne wanda suke tsakiya wanda da suke tsakiya to su wannan ba a izina da su zai ci gaba da ba da wato zakan na biyar din nan ne in aka kai na shida na bakwai wannan su ne al'auqas tsakanin nisabi da nisabi to zai zai ci gaba da bayarwa ne sabanin abin da muka faɗa a gami da kuɗi to fa ma zada ala zalika bi hisabi ma zada wa in qalla to su a wannan al'auqas to shi tabu'un lil fard alladhi qablahu wannan haka haka wato shi sha'anin su yake guda biyar in je shida za ka ba da guda biyar bakwai haka da guda biyar har sai ya kan je kan wani nisabi din ya je kan wani nisabi din kuma shikenan sai a fitar da shi a haka akwai magana da malamai suke tattaunawa game da waɗannan dabbobi na ni'ima kawai su ne ake fitar musu da zakka ko kuwa dabbobi da wanda ba na ni'ima ba ana iya fitar musu da zakka to anan ga hadisi dan hadisi Abu Hurairah da muka karanta wancan sati maza da kita laita alal musulmi fi abdihi wa la farasihi sadaqa babu akan musulmi wato zakka gami da bawansa ko kuma wato dawakinsa wannan in ya zama kawai ya tanje sai dan hawa dan amfanin kansa malami suka ce maza da haka ana cikin babu zakka akai amma da zai zama da zai zama sauran dabbobi din su ma tanje sai dai ya rika sayarwa ko kuma duk waɗannan mu ake kira bayi za ga shi yakan je sai su yana cinikin su shi haka a kasuwa Allah ya raba mu za ka ga kusan inda in cirkin sa yake tijar ya ba zakka amma kuma zai bayar da zakka gwargwadon abin da muka faɗa na urdu tijara inda aka faɗa cewa idan a lokacin shekara ta mutu yi kawanya da abin da ke hannunsa in ma ba- in wanda ke tsammani ya riga ya bada su wanda ke wanda yake ya riga ya bayar yake tsammanin za a bashi shi kenan sai ya hada sai ya fita musu zakka guda daya wannan shi ne abin da abin da malamai ke faɗa su kuma dabbobin ni'ima a malamai suna ta tattaunawa mu malikiya ba ma ba ma izina da wannan suna cewa shin dole ne dabbobin ni'ima sai idan galibin al'amarin al'amarin su sun yi kiwo ne akan wata ciyayi kawai na na ɗabi'a wanda ubangiji shi da kansa ya fito da wannan ciyayin suka suka suka suka kiwo a ciki ko ko a wannan abu da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin as-sahih wa fi kulli sa'imati idlin wannan la mafhuma lahu ya faɗa ne lil aghlabiyya galibi ya faɗa to mu malikiya kamar imam maliki ina ganin wannan hadisan da aka faɗa cewa sa'imati idlin mai yin kiwo shi kamar bai izina da wannan ba kamar yana ganin wannan manzo Allah ya faɗa ne saboda galibi galibi da mu waɗannan a lokacin na aiki wa suke a cikin gari so taƙila wannan shi ne ya sanya maza Allah ya faɗa haka a wajen imam malik amma wajen jimhurin malamai su abin da suka tafi shi ne sai idan an sami wato kai baka sha wahala da wannan dabbobin da wabu ni'ima din ba amma idan ka sha wahala da su ya zama kai da kake zuwa ka je ka kawo musu abinci ka killace su a wani waje da musamman babu zakka to amma dai kamar dai ra'ayin malikiya a dubu ya dan fi mana sauki sauki a nan galibi yanzu ana ta zama wato birni kusan ma wajen kiwon ma kun gargegi mu ake cewa ba zan kiwon babu su kaza kaza kaza kaza kowa ya zai kan kawo abinsa ne killace amma da jumhurin malamai wannan shine ra'ayinsu ba su dauki ra'ayin malikiya ba imam malik bai amfani da wannan wannan kalma ta wa fi kulli sa'imati idlin bai amfani da wannan lafazin ba kamar yana ganin cewa wannan sa'iba sa'iba da aka faɗa wannan sa'imatun ibn da aka faɗa wannan saboda al-aghlab ne kamar ne lokacin da manzo yake kaji ya ce maka kowane namiji in ya saba kaza ta yi kaza kana bayan kuma karar bada mata ba su shiga ba an faɗi maza saboda su galibi galibi su ake magana su a lokacin ko kuma a zo a ce wato daga cikin abubuwa manya guda bakwai a jama'a za Allah wanda yake suke halakar da mutane shi ne mutum ya je ya jefi wata wata wata jima ta gani ba kaga na bayan kuma ya wace wa su ma waɗannan su ma za su iya halatta ai yin haka suna cewa an faɗi cewa wata wata wata jima ta gani ba saboda wani saboda galibi su aka fara a haka a musu a musu to imam malik shi a wannan a wannan shi ma kamar yana ganin sa'ima da aka faɗa a nan al'afar abin da yake gani shine sa'ima an faɗa abin da yake galibin al'amari kiwo suke yi amma ba wai dan ya zama sharadi ba su kuma jumhur suka dauki wannan ya zama sharadi suka ce yushtaratu fi dawabi ni'mati as-sawm kafin ya zama wato abin ya zama wajibi ne sai an mishi zakka ko ba wajibi ba to wannan shine dai kusan abin da abinda wato shi imam mali ya tafi zuwa gare shi sai ana hadisi yana da tsawo yana da tsawo in ba wani lokaci ba shi kawai hadisi da ke sona abi dauda da eh to gaskiya ba lalle ya kanta shi ba shi duk dai bangarori bangarori na hadisin na hadisin da muka tada muka kwanta ne To amma shi wannan muka fara zai yi magana akan akan al-ganam zai yi magana kuma akan al-baqar zai kuma yi magana akan kuma al-ibn summa so muka shiga ba lale ba kusan duk shine nan a shine nan ba duka so ina ganin sai mu sai mu saurara a nan muka zo sati mai zuwa sai mu tashi akan wato zakka game da dabbobi na ni'ima in lokaci ya ishe mu kuma sai mu yi ƙarfi da hatsi insha Allah ta'ala dan ba sani ba ko darasi biyu ne za mu sake yi ko uku zai kai uku ma dai ina da darasi biyu za mu yi ƙoƙari mu ci kuka kantin kuma insha Allah ta'ala kuma sai Allah ya dawo da mu to abinda baka taji Allah ya ba mu lada abinda baka kusa da Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ai za mu zo kan wata ke amma ina da ko baka zo wancan ba ai malam yau bai zo ba ya ga wani wani bayanai abin ya fita mu da galibi a nan abinda na ga su manoma suna lissafi shine a buhu bakwai da rabi bakwai da rabi ko eh kwana dari uku eh buhu bakwai da rabi 7.5 ko ko ba shine malam ya faɗa ba eh shine dai in ka in ka duba inda 40 ne ai 40 ne buhun ko to in ka kirga shi so bakwai bakwai da rabi nawa kenan zai zo ɗari uku kenan to to shi ne kusan abin da ake auna ai sun san misalai sun zane sai dai mutum zai bayar baki bayar ba ana magana kawai sai na na a za mu zo kawai za mu tattauna kan wannan misalin insha Allah za mu zo kan wannan misalin mu tattauna eh tambayoyin su a matan insha Allah muka zo na timi zuwa zamu dan na manta ne sai da gaurar zo wurin kafin kuma sai na ga tambaya to kuma akwai tambayar malam man Nasiru ina mata tunani na ma zan ganta ni tambayar ta ka ta yi wuya kwarai da gaske insha Allah in babu tambaya sai mu sai mu dakata Allah to assalamu alaikum warahmatullahi Thank you.